أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الجر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو منا الشرنقة وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama alif dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da biyu ga watan biyar miladiyan annabi isa alaihi salam dubu biyu da ashirin da ɗaya za mu ci gaba da karatunmu a cikin tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda muka saba a wannan masallaci mai albarka idan ba mu manta ba a jiya muna aya na ashirin da shida daga cikin suratul nisa واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القرب واليتام والمساكين والجير ذي القرب والجير الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا ألا أبنجي يتي كمر يدع نفد حقوكين باينا ده حقوكين زمن تكيوانكو to ba iyakanka ba babban haƙi shine haƙin ubangiji akan ku haƙin ubangiji akan ku shine ku bauta masa wa abudullaha ku bauta wa Allah wala tushriku bihi shay'an kada ku mata shirka da komai wa bil walidaini insana a kyautata ma iyaye wa bizil qurba a kyautata ma zumunta dangi wal yatami wal masakin a kyautata wa marayu a kyautata wa miskinai waljeri bil qurbi da makoci wanda yake na zumunta waljeri junubi da makoci wanda yake nesa wasahibi bil jambi da aboki wanda yake gefe abokin zama wanda yake kusa kuma ba zumunta bane wabni sabili da dan tafarki wanda yazo shigewa guzurin sa ya kare wa ma malakat aymanukum da kuma wadanda kuka mallake su na daga bayi inna allaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura idan kuka cika umarnin Allah kuka kyautata ma waɗannan da Allah Ubangiji ya zubo su to Allah yake fa baya san mutumin da kuma zai zamo muhsal mai takama fakhuran wanda kuma zai zamo mai tsaban alfahari idan ya bayar da abu yace ba dan nayi kaza ba da ba ayi kaza ba ba dan na sa hannu ba da ba a samu mafita ba to Allah Ubangiji baya san waɗannan za mu tashi a aya na 27 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويعمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا
الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله تعالى يكشي آه الذين يبخلون الذين يبخلون بدل من وان يكي محلي نصبا a wancan aya da muka karanta shi wadda Allah ya ce inna Allah la yuhibbu man kana mufsalan fakhura Allah baya san mufsal mai takama fakhur mai alfahari sai kuma wannan aya ya zamo badal ga wancan aya din ma'ana inna Allah la yuhibbu alladhina yabkhaluna Allah ubangiji baya son bayan mufsalan fakhuran wanda zai bayar ya zo yana alfahari yana takama to inna Allah la yuhibbu alladhina yabkhaluna Allah kuma baya san marwata wanda da su rike su ki su bayar da abin da Allah ya ba su wa ya'muruna an-nasa bil bukhli wanda suke umurni wa mutane da su yi rowa idan ka ga mai bara ya zo zai ce kai ai wannan idan ka kula su ai yanzu wannan yana tafiya wani ma zai sake zuwa wannan yana tafiya wani ma zai sake zuwa ai in ka biya nau'in nan sai dukiyanka ya kare ai ni ba na kula su to wannan Allah ubangiji baya san su allazina yabkhaluna wanda suke rowa wa ya'muruna an-nasa bil bukhli kuma suke umurni wa mutane su basu bayar ba kuma su sun hana a bayar a baya mun karanta wala yahsabanna allazina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi huwa khairul lahum bal huwa sharrul lahum sayudawquna ma bakilu bihi yawm al-qiyamah waɗanda suke rowa da abinda Allah ubangiji ya ba su na falala wanda suke rowa da abinda Allah ya ba su na dukiya suna tunanin idan ba su bayar ba dukiyansu zai karu ba zai ragu ba Allah ce kada su zace alheri ne a gare su bal huwa sharrun lahum sharri ne a gare su sayutawquna ma bakilu bi da sannu za a nannade su da abin da suke yi rowa da shi din nan ranar tashin alkiyama a wancan aya mun faɗi bambancin albukhlu da ashfu albukhlu shine rowa ka koye ka kika bayar ashuhu kuma rowa sannan kuma kana kwaɗayin na wani ma ya zama naka wannan shine ashuhu to ala ayyi halin Allah ubangiji baya san marowaci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yana daga cikin addu'o'in manzan Allah yana ce Allahumma inni a'udhu bika min al-bukhli wal jubni ya Allah ina neman tsarin ka daga rowa wal jubni da kuma ragwanta idan muka je muka bisiyar zamu ga yana daga cikin madaukakan halaye na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kyauta babu bata san guri ba a gurin manzan Allah manzan Allah ba a taɓa zuwa aka ce masa bayar ya ce babu ba ma qala la qattu illa fi tashahhudihi wani yana yaban zikan manzon Allah yace bai taba ba a taba ce masa bani yace la a a babu ba illa fi tashahhudihi sai a tayya da ka ya ce la ashhadu Allah ilaha illa Allah laula tashahhudi umma dan kariya ba kanat la uhuni amin in yace la to la din ma kyauta ce to manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fiye da haka yake Abdullahi ibn Abbas yace kana Rasulullahi ajwadun nas manzo Allah ya fi kowa kyauta wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan kyautan manzon Allah ya fi kamari da kai cikin watan Ramadan daban da idan mala'ika Jibril ya zo ya sadu da manzon Allah to ranan kuma kyauta sai kawai abin da mutum ya samu to haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake kyautansa ga kowa da kowa ba iya wato musulmi ba mun karanta a ayan da ya shige Allah ba ya ce a kyautata ma iya musulmi bane hatta abokin zaman ka ba yahude ko abokin zaman ka ba nasare ko abokin zaman ka ba majuse kowa yana da haƙƙi a kanka wa bil walidaini ihsana wa bil qurbi wal yatami wal masakin makusanta miskinai makwabta cikin dangi da wanda ma ba a dangi suke ba da abokin zaman ka na rufa kowa Allah ubangiji ya ce ka kyautata masa ke sa za mu ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama mi ita'an mi yawan kyauta har makafirai sallallahu akwai kafirin da ya zo gurin manzon Allah yace ya Muhammad na zo gurin ka ka bani kyauta sallallahu alaihi wa sallam amma ba na zo na musulunta bane annabi yace ka musulunta na hada maka da kyautan duka yace ba na zo da musulunta bane in za a bani a bani fatara ya dame ni a bani ko da dabba ɗaya na daina ciwon ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace to ga wani garke can na tumaki kin yi ya ga garke iya ganin sa tumaki guda ɗari annabi yace ka je na baka sai da yaje yana kokarin kada su sai ya ga sahabban manzo Allah su suke taya shi yana kada su ba wai irin sahabbai ne masu bukulu ko ko irin abokan zama wanda suke da kyashi idan mai gidansu ya baka wani abu sai ka ba da cin hanci ba ba haka suke ba sahabban manzon Allah suna taimakon manzon Allah akan nagarta idza arada Allah bi 'abdin khairan ko ko idza arada Allah bi malikin khairan ikhtara lahu wa bi rafiqin idan Allah yana son shugaba sai ya zaba masa mutumin kirki mutanen kirki makusantansa in ya manta su tuna masa in ya tuna su taimake shi kawai sai ga sahabban manzon Allah suke taya shi yana kada wannan tuwanci din sai yana ta mamaki da gaske ne an bani sai aka ce masa dawo sai ya zaci za a karba ni sai ce to ai dama na zan masa ake aka ce ai kara maka za a yi aka sake nuna masa dare aka ce ka kora duka an baka ya ci gaba da korawa aka sake kiransa aka kara masa dari sai ya jijice sai ya koma garin su yana ce ya qaumi aslimu fa inni qad ji'tu min indi khairin nasi فإني وجدت محمدا يؤتي أطاء من لا يكاف قافة ya ku mutane ku zo ku je ku musulunta gaba daya ko rabu da kafirci fatara ne a cikin za ga arziki yana gurin manzon Allah na samu annabi Muhammad yana ba da kyauta kyauta mai yanke talauci kyautan wanda baya tsoron talauci to kun ga kafirai kenan yadda manzon Allah yake kyautata musu manzo Allah bai taba kwana da wani abu a gidansa ba abinda da a ci gobe bai taba kwana da shi ba amma wannan matsayinsa ne na annabi Muhammad a cikin sahabban ma akwai wanda ya masa wannan wasiya Abu Dharr al-Ghifari yace masa amma ba ma kowa da kowa ba sabila da imani matsayi matsayi ne ni yanzu ka zo ka ce mun kanna kwana da kokobo a gidana imani ne kai wannan matsayin ba ko ba haka ba yawwa amma kamar irin sa Abu Dharr al-Ghifari da kuma ma wasu mu'minai manzo Allah yana ce law annakum tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi la razaqakum kama yarzuqu at-tayr yabdu khimasan wa yaruhu butanan da za ku dogara ga Allah ku kwantar da hankalinku ba wai sai kun daga hankalinku wai ka tara kaza ba Allah ce annabi ce Allah zai taimake ku kamar yadda yake taimakon tsuntsu tsuntsu zai waye gari bai da komai a kundinsa ya kare amma kafin yamma zai cika kundinsa ya ƙoshi ya zo ya kwana lafiya bai ajiye komai ba kuma ya wuni da arziki Allah ya ba shi to wannan shine haka halin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake dan haka kyauta yana daga cikin halayen mutanen kirki Allah ubangiji baya san marwaci الذين يأمرون آه الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ما سروا ما سؤمرني ومتاني دسيروا ويكتمون ما آتاهم الله من فضله suna koyi abinda Allah ya ba su min fadlihi na daga falalansa abinda Allah ya ba su na dukiya sai su koyi su ce ai babu ai ai ana cikin wani irin rayuwa malam malam kai ai kwana biyun nan babu kuɗi kaza kaza kuma yana nan ya makare su a banki duk wanda yazo ce ya karanto masa sharri ya ce ai babu kaza babu kaza babu kaza Allah ubangiji yana ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk wayewan gari sai Allah ya tada wasu mala'iku biyu wannan mala'ikun wuni suke suna addu'a suna ce Allahumma aɗi mumtikan khalafan wa aɗi mumtikan talafan Allah duk mai bayarwa ka ƙaro dukiyarsa ya ta yawa dukiyar Allah duk mai hanawa ka lalata dukiyar ka wulakanta dukiyar sai yasa idan mutum yana rowa to karshen dukiyarsa shine Allah ya yanke wannan dukiya din da zaman to baya da albarka ko daga baya ma ya talauce Allah ubangiji ya kiyaye mu Allah ya tsare mu وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا الله تعالى يتي من كان درد عذابا ولا كنشي مكافري waɗanda suke kafircewa da ayoyin Allah kuma suke kafircewa da ayoyin da annabawan Allah suka zo da shi na'am
والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكون الشيطان له قرينا فساء قرينا الله تعالى يشفي دام أبايا الله أبنجدي يا فدامنا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا kun san su ayoyin Qur'ani suna da tanasuk suna da tsari ittizan salis suna tsare ne a jere kamar yadda idan ka tsara sarka idan ka cire kwaya ɗaya zaka ga sun bangare sun watse to alqur'ani haka yake tun daga fatihatul kitabi har zuwa nasi haka yake a jere yanda ka san sarka haka yake a jere ayan gaba tana bada labarin ayan baya ayan baya tana ba da labarin ayan gaba haka ubangiji muhakkamatu kama tabdina min shubahin ladhi taqatil wa ma tabdina min hakami qarrat laha ayn qariha fa qultu lahu laqad zaturta bi hablillahi fa'tasimi haka alqur'ani yake la tuzkaru alkutub as-sawalif illahu tala'a as-sabahu fa utti al-kindila alqur'ani yana da wani irin salo yana da wani irin musiqa yana da wani irin bugu da tsari wanda idan ba Allah ba babu wanda ya isa ya tsara yanda alkur'ani yake a baya Allah ya ce wa abudullah wa la tushriku bihi shay'a ku bauta ma Allah kar ku mata shirka da komai sai muka ambata malamai kamar yadda ya zo cikin hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shirka iri iri ne shirka ba wai kawai ka bauta ma wani Allah shine kadai shirka ba a'a ka aikata abu dan wani ya gani ya yabe ka shirka ne ka aikata abu dan wani ya gani ya yabe ka shirka ne idan ka je gurin arufai kuma ka tuna da wani a zuciyanka ma wanda ba Allah ba shirka ne ka tuna da wani a zuciyanka lokacin da kake bukatan ɗauki a gurin Allah sai wani halitta ya faɗo maka a zuciyanka a gurin arufai wannan ma shirka ne babban laifi ne wanda a dalilin sa Allah wato hadaran ubangiji ba za ka samu ikbali ba shine ibnu abdullahi sikandari yake cewa yanda Allah bai son aikin da zaka masa shirka a cikin ka bauta ma wani sannan ka bauta masa to haka Allah ba ya son ka hada wani da shi a zuciyarka kar ka haɗa shi da wani a zuciyanka kaman yanda baya karban aikin mushrike haka zuciyar da take tuna wani Allah Allah baya fuskantar wannan zuciyan zuciyar zai ta zauna fariga haske baya haska zuciyan wari za ta ba su sauka a cikin zuciyan kawai ka tsaya a gaban Allah wa idza azamta fatawakkal ala Allah idan ka tinkari wani al'amari ka yi niyya ka daura damara ka ce Allah qulillah thumma zarhum fi qawlihim yal'abun to haka Allah ubangiji yake so to nau'i na shirka yana nan nau'i nau'i wani shirkan shirka ne kana cikin musulunci ba bar musulunci ba amma kai mushriki ne sabila da ka haɗa wani Allah da wani Allah cikin aiki shine Allah ubangiji yake cewa cikin hadisul qudsi ana adla shuraka'i an shirki ni ne mafi wadatuwa daga masu haɗa ni da wani wajen aiki dan sun yi wani abu suna kiran shaidu su zo su ga sun yi wani abu Allah Ubangiji ya ce to na wadata ga barin aikin su bana bukatan aikin su sai je gurin wanda suka yi wannan aikin izhabu ila allazina kuntum turauna bi a'malikum fid dunya hal tajiduna indahum jazaa ku je gurin wanda kuke yin aikin dan su gani za ku samu sakamako a gurin su to haka Allah Ubangiji ya ce wallazina yunfiquna amwalahum ai ba iya marowata bane ba kuma iya wanda za su bayar su yi alfaharin sun bayar bane a'a akwai ma Allah baya son allazina yunfiquna amwalahum wanda suke ciyar da dukiyar su ri'a'an nasi domin mutane su gani a ce ai wane ne ai wane ne Allah ya saka masa da alheri wane wane da kyauta yake ai wane in kana son ka ga alheri ka je gurin wane to Allah ubangiji baya son wanda Allah a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana yarda babu laifi idan an baka tukuci kai yabo man la yashkuru nasa la yashkuru Allah babu laifi idan an baka kyauta ka faɗi alkhairin da wani ya yi maka ka ce wane ya min alkhairi Allah ya saka masa da alkhairi amma shi wani lokacin da ka zo kana yabanta sai yana murna yana jin daɗi nau'i ne na riya kana fara jin murna kana jin daɗi ka yi ne da ka iya murna ka ji daɗi ka gode ma Allah ka ce Allah na gode maka da ka ajiye ni in dararon alkhairi ga bayanka amma ana yabanka kana jin daɗi ana maka kirari kana cirewa kana bayarwa to wannan kuma riya ne ba ma Allah ka bayar ba wanda ya maka dai shi wanda ka bashi kyautar shi kenan ya biya ka ladanka ki ka fanke ladanka tun daga duniya yawa sa'annan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama baya karban yabo la yaqbalu tamadduha ko ko la yaqbalu sana'a illa min mukafi'in kamar yadda alqadi ya rikawo cikin kitabu shifa بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم بيّر ذاك zo kana gwada shi kana yaban sa baya so sai dai idan ya baka wani abu kace Allah na gode ya rasulullah shikenan amma wance wani ai wani sai wani wani wa ya kai wani wani shine na gaba da wani ayyuka kankan ba baya so baya so manzon Allah baya so wani lokaci wani ya zo gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai kwarjinin annabi ya bige shi sai ya kama karkarwa haka annabi ya ce kai ka nutsu kana gaban wani mutum ne da ba basara ce ba dan wata mace ce mai cin kilishi a zamanin jahiliya shi bai san irin gwada wannan da ake yi irin girmama wannan irin fadancin nan irin sarauta sarautar nan dukka ba layin manzon Allah bane sarki ne da ya fi sarakuna amma ba sarki mai nuna ƙasaita irin ta sarakuna ba ya fi sarakuna dan haka sahabu ya faɗa yace wallahi inni qad ji'tu kisra wa mulkahu wa ji'tu najashi wa mulkahu wa ma ra'aytu qauman yukrimuna sayyidahum mislu sahabati muhammadin ko misla sahabati muhammadin na je duk masarautu ban taba ganin me mulkin da ake girmama shi kamar manzon Allah ba amma fa ba wai ana zuwa ne kawai a ta masa kwando ana yabansa ana azuzuta shi ba ya hana ba kuma ya hana a yabe shi ba sabila da maganan yana da kunnen wato yana da harshe guda biyu ba wai haramun ne kai bi manzon Allah ba ba kuma haramun ne ka gwada manzon Allah ba a'a ana nuna maka tawabi'u ne irin na manzon Allah baya san a yabe shi baya san a gwada shi amma Allah na so Allah na so wani lokacin ma an yaje shi ya cire mayafinsa ya bayar wani lokaci an yaje shi ya yi kyauta wani lokaci wanda zai yaje shi ma yake masa ayyadaka Allahu bi ruhil qudus Allah ya karfafe ka da malaika Jibril saboda haka shi wanda ya bada abu yana son a yaba shi wannan abu ne mazmum wanda ba a son sa والذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر wanda suke ciyar da dukiyansu don mutane su gani su yabe su ba su yi imani da Allah ba ballanta na ranar tashin alkiyama wa man yakuni shaytanu lahu qarinan fa sa'a qarina Allah yake duk wanda shaydan ya zamo shine abokin turkiyansa ya zamo kayininsa ya zamo abokinsa to lallai gwaninsa ya yi muni sabila da shaydan abokin gaban ka ne kuma gashi ya fi ka karfi ya fi ka kwarewa sai kuma aka hada ku firke ɗaya da shi aka ɗaura sawunka ka dau sawunka ya zama ya ɗauru da nasa kaga ko dole shi zai ja ka iya da ya fi ka karfi ya fi ka kwarancewa kamar misali shanu ne guda biyu a ɗaure wannan a ɗaura wannan a musu ɗaure ɗaya ko ai mai karfi ita za ta ja mana karfi ko to haka duk wanda ya zama shedan abokin gwajinsa ne to shedan zai ja shi amma idan ka nisanta da shedan din ka nisanta ayyukan ka gabarin shedan to kenan ka huta kuma Allah ubangiji ya ce zai yi ta taimakon ka shedan din ba zai samu dama akan ka ba Allah ubangiji ya tsare mu
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما
وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما الله تعالى يقول وماذا عليهم فمن زي سانيسو ميه دريسو لو آمنوا بالله إذا سني إيماني دا الله واليوم الآخر سني إيماني دا رامن ساكن القيامة وأنفقوا مما رزقهم الله sun ciyar da abin da Allah ya azurta su da su me zai same su me zai rage su babu abin da zai same su sai dai alkhairi wa ma za alaihim law amanu billahi da da su imani da Allah da ya fi musu wal yawmil akhir da ranar tashin alkiyama wa anfaqu mimma razaqahum Allah wa kana Allah bihim alima Allah ubangiji ya san me yi dan Allah Allah ya san wanda baya yi dan shi Allah ya san yayi dan ayabe shi Allah ya san wanda yayi domin Allah ya gode masa in tansurullaha yansurukum man zallazi yuridu Allah fardan hasanan lokacin da ka ba matalaka kuɗi ko ka ba wa miskini kuɗi ko ka ba wa maraya wani abu ba mashi ka bayar ma Allah ka bayar ma Allah ka bayar idan ka duba ka ce wane ne ai ba mu shi da babansa ba zan ba shi ba da Allah kake yi duk lokacin da ka ɗauko wani abu zaka bayar na sadaka to ma Allah zaka bayar da wannan abu ba ma shi ba kada ka kalle shi shi yasa wanda yafi kowa ikhlasi a duniya yafi kowa kin zuciya a duniya shine wanda ya saka mutane shika uku shika na ne abinda nake nufi ya saka mutane shika uku ba zai yi maka dan ka yaje shi ba kuma ba zai maka dan ka zaje shi ba in ya baka baya bukatan yabo in ka ga dama kana jaje ka tura masa ashar shi dai ya baka baya son yabanka baya son godiyanka yana neman godiyan Allah ne to babu mutumin da yafi jin daɗi a duniya kaman wannan amma wanda yafi kowa shan wahala a duniya wanda yana son mutane su yabe shi wallahi ka fada a damuwa ba za su yabe ka ba wallahi mutane ba su faɗan alkhairi in ka ga an faɗa alkhairi ka minan nisiyani illa fil hibasi wa qaddimna izaman baliyati in ka ga mutane sun faɗa ne da zakafan dama amma kana raye to ka hutar da kanka in ka ce kana son a gode maka ba za a gode maka ba kuma babu laza amma in ka bayar dan Allah shi kenan inna ma nudiyukum liwajhi Allah la nuridu minkum jaza'an wala shukuran fa waqahum Allah sharra dhalika al-yawm wa laqahum nadratan wa sururan wa jazaahum bima sabaru jannatan wa hariran sakamakon duk wanda zai bayar dan Allah shine Allah ya faranta masa ko ba ku shiri da mutum ka kyautata masa ko mutum yana zagin ka bakin da yake zagin kan ba shi ya ci ya je ya ci ya ji dadin zagin ne ta zagin ka Allah ubangiji zai taimake ka saboda haka mutum ya hutar da kansa ya nema Allah ya biya shi abin da ya bayar ma Allah kada ya nemi sakamakonsa a gurin bayan Allah wa ma ba alaihim لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما الله أبنجي مثلني جايكم قوة قوة نعم
إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما آه الله أبنجي sai yake faɗa ma duk wani wanda zai bayar mashi in zaka bayar ma ni zaka bayar bawa na ba ma bawa na zaka bayar ba ma ni zaka bayar in zaka bayar kai tunanin ni Allah ni nake karanta mun manzal ladhi yuqridu Allah qardan hasana shine abin da ke cikin hadisin Abu Hurairah Allah ubangiji zai ce ibn Adam istata'amtuka falam tut'imni sai dan adam na ne muka tiyar da ni muka tiyar da ni sai dan adam ya ce wa kaifa ut'imuka wa anta Allah rabbul alamin ya ya zan ci da kai bayan kai ne Allah ubangijin ka da kai ai ba ka bukatan komai sai Allah ya ce ya abdi istata'amaka fulanun falan tut'imhu ya kai bawa na wa ana ya ne muka tiyar da shi baka bashi ba awala ra'aita law at'amtahu law jadtani indak ashe baka ga cewa da ka bashi abincin nan da manin ka bayar bawa nawa ne sai Allah ya sake ya ibn adam maridtu wa lam ta'udi na rashin lafiya baka gaida ni ba sha Allah kana rashin lafiya ne marida abdu fulan ai bawa ne yayi bawa nawa ne yayi rashin lafiya baka gaida shi ba da ka gaida shi da ka same ni gurin ka to duk abin da zaka bayar ma Allah zaka bayar duk abin da kai ma wani ba duk abin da kai ma wani makanka kai kuma ka kawo cewa ubangiji shi ya maka umurni sai ka cika umarnin ubangiji kuma inna allaha la yudhi'u ajra al-muhsinin inna allaha la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya sirrar taladan kowa Allah zai biya kowa to ku sani idan kun ciyar kun bayar inna allaha la yuzlimu an-nasa mithqala dharra ko fa inna allaha la yuzlimu mithqala dharra Allah baya zalunci daidai da kwayan zarra zarra abinda ake nufi da zarra ita ce kargala karbala shine abin da ido ma bai iya gani wasu sun ce ta iya sauka akan gashin idon ka kai ya'ya ta yanke shi ya'yan su tashi ta yawon su a duniya ita zarra din aka ce kalman zuri zuri a a zuriya ko fa azuriya an ciro shi wato wato an ciro shi ne daga zarra zurriyatan ba'daha min ba'di yana dilala zuwa ga banu adam kafin su zo wannan alamin suna wani duniya ne a matsayin zarra wasu abubuwa ɗan ƙananu da ko da an sa microsoft an saka glass wanda zai zoomin ɗin abu ya buɗe shi ba a iya gane wannan abun ba zarra wasu kuma suka ce zarra yana nufin habba ƙwaya to Allah ubangiji baya walakanta ladan wanda yayi aiki ko da ƙwayar zarra ne إن الله لا يظلم مثقال ذرة ألا باي ذلك المسلم إن كي كما يدي تجيباك زيباك وإن تكو حسنة إذن كشاوة كي إن كي تتأتي من سوق آيات شو يدائفها ألا زي ربن يوان ننغبين إن كي تتأتي بها ديبا وإذا أتي ألا زي تكوي باك وآه ذا أربن يعني أربن أربن من جاء بالحسنة فله عشر أمثاله إن كي تشاوة بها ديبا باك بومه wani lokacin kuma in kai kyakkyawa kwaya ɗaya ta dukkan da aka ce kai a baka ɗari bakwai ɗari bakwai masalin da jini su kuna muwa da su ta jini la ka masali habbati nan bata saba sanadin fi kulli sumbulatin ya ta habba wallahu yudha'ifu liman yasha Allah zai ninka ta zuwa ɗari bakwai wani lokaci kuma idan ka yi Allah ya ninka shi zuwa miliyan biyu kai aiki kwaya ɗaya Allah ya ninka shi zuwa miliyan biyu kamar yadda yake cikin hadisin Abu Hurairah za Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce dayan ku zai yi aiki wani lokacin da za a rubanya masa aikin dubu sau dubu biyu miliyan biyu ce wani jefin kuma in kaje sai a ce ladan kama babu iyaka na ma yi wafa sabiruna ajarahum da ghairi hisabin to wannan Allah ubangiji shi haka yake idan ka yi mai kyau kwaya ɗaya zai rubanya maka akwai wani abun da ya kamata ka ɗauka na darasi ka kula da kyau kuma ka sa wannan abin a kwakwalwanka duk abin da ya zo maka na alkhairi ka ɗauka ka ba wa mutane kusa kusa za ka ga Allah ya turo maka wasu da yawa da yawa ni dai ina da experience akan wannan kuma wannan kowa idan dai ya jarraba zai samu wannan experience din akan shi in dai wani abu zai zo maka na dukiya ko wani abu zai zo maka na alkhairi ka ɗauki wani abu ka bayar ma Allah dan Allah wallahi Allah zai rubage wannan rannan nake jin wani labari wani wani labari wanda ya min daɗi wani yake cewa wata mata ce a wannan zamanin abin ya faru kila ma cikin azumin nan ne labarin da nake ji a abin da ya faru mijinta zai yi tafiya kasar waje to yana da ɗan uwansa shafiqi sai ya bar masa aiki na kwangila da aka bashi yace na bar maka aikin ka karasa kai mata samanaka kuma ya baki dukiyar da zai karasa aikin bayan yayi tafiya sai ya ci amanarsa ya ƙi yin aikin kuma ya cinye kuɗin bayan shi kuma ya dawo daga ƙasar waje ya tsaye tarar ba a yi aikin ba amma lokacin na ƙasar waje yana ta ɗaukar hotunan wasu wazaje yana nuna masa ga abin da ake ciki ga ashe duk ƙarya ne ya rasa yadda zai yi kuma ana shirin abu ga shi a kotu sabila da wato abin da aka ɗaura masa bai yi ba kuma ya karbi kuɗi yana cikin damuwa da zilla aka ce kai dan wasa kuɗi ce ba zai yi kai shi kuɗi matansa za ta shige tana tafiya cikin alaili ta samu sai ta kalli wani mutum alaman mai bara ne yana kusa da wata mai sai da koko kunu sai ta sauka daga alaili ta samu sai dai gurin mai sai da kunu din sai ta cire ɗari da hamsin ta bata take gari wancan bawan Allah ina son ki zuba masa kokon nan ya sha na ɗari da hamsin ta hau a daidai ta samu ta tafi ta ce wallahi kafin garin Allah ya waye an turo ma mijinta da sabon kwangila da ya ninnin kawancan so goma. Albarkan ɗari da hamsin. Ɗari da hamsin. Sun yana aka ce aikin alheri ba a rainan. Shakin laha wala ta kiran da milan ma'arufi shi Shi aikin alheri ko mun kashin sa karka rainan shi baka san da wani aikin alheri Allah zai taimake ka ba. Wani miskini ne ya zo ya ce ka taimaka masa a taimaka min da ruwan sha rigo ruwan ka baki ala akan wannan ruwan shan Allah zai gafarta maka akan wannan ruwan shan kai kuma kofan arzikin ka zai bude wasu ma ba mutane bane aljanu ne mutanen boye ne za su zo suna muku bara idan kun tozarta su ku fada cikin jalala da bala'i wani kuma babban waliyin Allah ne akwai irin waɗannan waliyan Allah suna nan cikin mutane rijalu da gaibi kina nan cikin mahaukata da da masu bara wanda in ka gansa a kwabo ba za ka ba za ka dauke su ba a kwabo ba za ka dauke su ba rubba as'asa akbara madfu'un fil abwab law aqtama ala Allah la abarrahu in ya ga kofar gidan ka ma koran sa za ka yi amma darajar sa a gurin Allah in yayi rantsuwa ma Allah yace yau a tashi duniya ne an tashi duniya yau tabiya da darajar sa a gurin Allah to wani yana cikin rijalul gaibi ne ko yayin mutane ne saboda haka ka kyautata wa mutane kada ka faɗa wa mutane mummunan kalma duk abin da ka ba mu Allah Allah ba zai tawaye maka ba إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تكو حسنة يدائفها إذن تشاوى فيا تيخي ألا زي ربن ياتا ويؤتي للذين أجرا عظيما يباد لا دام جرما إذن الله da kanka ya ce ma abu aziman ya ya kike ganin wannan abu zaka iya lissafa wannan abu ma'ana kikkiawa zaka iya aikatawa kwaya ɗaya Allah ya baka ajaran aziman lada mai girma wa ya san adadin lada mai girma saboda haka ba wai zaka ce sai na yi kuɗi dan yi sadaka sai na yi kuɗi dan yi aikin alheri da yuki fazu sa'atin min sa'ati wa man qadira alayhi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah gurgudan abin da Allah ya baka ka bayar ka bada gurgudan abin da kake da shi a yanzu a matsayina ina da naira ɗari biyu ina ganin ni talaka ne to a cikin ɗari biyun nan zan iya yi wato yin aikin alheri da naira ishirin zan iya yin aikin alheri da naira hamsin Manzo Allah yake idan ɗayan ku yana cikin damuwa kare ya duba na saman sai duba na kasan. Sabila da idan ya duba na saman ba zai iya gode ma Allah ba amma in ya duba wanda yake kasa da shi zai ce alhamdulillah Allah na gode maka. sabila da haka ni'imomin da Allah ya mana wa in ta uduli imatallahi la tunsuha a duk halin da kake idan ka duba kasa wallahi sai kaga akwai wanda ka fi shi jin daɗi akwai wanda ka fi shi dama dama akwai wanda ka fi shi kwanciyar hankali to gwargwadon abin da Allah ya wace maka ka bashi baka san a ina ne Allah ubangiji zai ji kanka ba baka san a ina ne Allah ubangiji zai rahamshe ka ba saboda haka mu kula da irin waɗannan mawaki din kware da gaske zai amfane mu akwai ingantaccen hadisin Abdullahi ibn Mas'ud radiyallahu anhu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace yu'ta bil 'abdi yawm al-qiyamah ran al-qiyama za a zo da bawa fa yuqafu ta sai ta ci a gaban Allah wa yunadi munadin ala ru'usil khalaiq wani mai kira ya buga kira a cikin halittun Allah yace hadha fulan ibn fulan wannan shine wani dan wani من كان عليه حق فليأتي إلى حقه duk wanda yake da wani haƙƙin da yake bin wani ya zo ya fanshi haƙƙinsa Allah ba zai shigar da kowa aljanna ba sai Allah ya ɗauki kitabi akan duk abin da ke tsakaninka da wani duk abin da ya girma tsakaninka da wani bawa wallahi Allah ba zai kai ka aljanna ba sai kun ware ka sai an ware ka duk zalincin azzalimi zalincin da shugabanni suke yankin nan suna ganin wato su sun yi istiwa'i akan dukiyar al'umma suna da ikon su yi duk abin da suka ga dama sun mai da dukiyar al'umma ganima wallahi billahi al'azim duk zalincin azzalimi ranar kiyama sai an taro duk mutanen da ya zalunce su ya biya su abin da ya zalunce su duk zalincin azzalimi to yanzu ya dan siyasa dai ka zalunci mutum sun fi miliyan ɗari ranar alkiyama kuma duk ka zo gurin Allah kana da daure duk mutanen ɗarin nan mutane miliyan ɗarin nan suna neman hakkin sa a gurin ka amma a duniya ta ci ka share bakin ka fafanta ana kashe mutane kana mun sharin ka mutane suna kwana da yunwa kana mun sharin ka yau kana America gobe kana Ingila bibi kana Germany gata kana kaza jikka kana kaza kana warwasa rayuwarka yadda kaga dama ga al'umman da suke karkashin ka suna cikin bala'i wallahi sai ranar alkiyama wa gada yasiru ila siratir rumdadi ranar alkiyama za ka ji wa yuzadu min bainil wuqidi jahafilun nasiyu ziyufi anin nadari jayyid haka da a zo ana koran wasu mutane da bulala ana koran su da bulala azzalimai ana ware su cikin mutane sabila da hukuman da suka ɗanɗana ma al'umman manzon Allah ويفر فيه من الخليل خليله ويود فيه المرء لو لم يولد sai da abokin da zaka ganshi ka ware ka fito kana burin dama ba a halice ka ba saboda haka mutum ya ji tsoron Allah mutum ya ji tsoron Allah ranan alkiyama manzon Allah cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu yace da a zo da bawa a tsayar da shi a dandazon alkiyama mala'ika yayi shela yace wannan wane ne dan wane dan wane duk wanda yake da wani haƙƙi a gurin wani to ya zo ya fanshi haƙƙinsa thumma yaqulu atu haula'i huquqahum Allah sai ce ku ba mu wani ku ba mu wannan haƙƙin sai an gama ba mu kowa haƙƙinsa ba wannan ya zama babu abin da yayi saura da shi sai abin da bai shiga kwayan zarra ba duk aikinsa ya kare Allah sai ya ce wannan kwayan zarra ku rubanya ta ku kai shi aljanna na yaje masa idan kwayan zarra kake da shi na alkhairi Allah ubangiji ba zai barka ka duniya a wuta ba idan ka shiga wuta ma za a fito da kai sai ku kai shi aljanna wannan kwaya ɗaya na rubanya ta na rubanya ta Allah ubangiji ya ce a cikin ramin sa a kai shi aljanna shi kenan ya huta wani kuma za a zo da shi idan an zo da shi a ce kowa ya zo a ba shi hakkin sa an ba da kowa hakkin sa ladan sai kare ce to ladansa ya kare Allah ce a ɗigo zunubin waɗanda ya ta haƙƙin su a lafta masa a lafta masa Allah ce ku kai shi wuta Allah ubangiji ya tsare mu Allah ubangiji yana tausayin bayin sa fiye da yanda uwa take tausayin ɗanta yana tausayin bayin sa fiye da duk tunaninka walillahi masalul a'la ranar alkiyama bayan an kai ɗan wuta wuta Allah zai ce wa mala'iku ku je wuta ku zaga duk wanda aka samu a zuciyarsa akwai imani daidai da ajin dirhami daidai da dirhami zai kuma dole shi na yaje masa in dai ya taba aikin alkhairi daidai da na dirhami daya na yaje masa a kai shi aljanna a je a ciro su ai ta yajewa ana kai su aljanna Allah ya sake cewa ku koma ku sake dubawa wanda ya taba aikin alkhairi ko da da kwayan zarra ne ku fito da shi daga cikin wuta na yaje masa aikin alheri ko da da kwayan zarra ne ku fito da shi daga cikin wuta na yaje masa a ji a fito da shi a wanke shi a kai shi aljanna Allah ya kuma cewa ku duba duk wanda a zuciyarsa akwai kwayan zarra na imani kwayan zarra na imani malam ubangiji ya bude mana kofar rahamarsa duk wanda ka ganta a wuta ya dawwama a wuta to lallai ya fada cikin babban jarrabawa ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار kayan zarra na imani in akwai a zuciyarka Allah ba zai bari ka dawwama a cikin ba Allah ya yi rantsuwa da cikin sa da jalalarsa saboda haka ga kofofin alkhairi suna da yawa nan ba za mu daina tsammani daga rahaman Allah ba duk girman zunuban mu Allah ubangiji yana son mu domin mu tuba Allah ubangiji ya halitta mana domin yana son ya halitta mana tuba da ya jarrabe mu da aikata laifi sai kuma ya halitta mana ruwan da zamu wanke kanmu daga laifi saboda haka mu kula inna Allah la yazlimu mithqala dharra Allah baya zalunta daidai da kwayan zarra wa in taku hasanatan yudafiha wa yuti min ladunhu ajran azima idan kyakkyawa kwaya dai kai Allah zai rubanya ta kuma ya baka lada aziman mai girma daga gurin Allah ya ba mu lada mai girma
فكيف إذا أتينا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا Allah Ubangiji ya ce a bayar, ya ce a bayar wa makusanta, ya ce a bayar wa dangi, ya ce a bayar ma kowa a kyautata a zaman lafiya da kowa shi kuma a bauta masa. To fa akwai wani kyautan da ya ce kowane kyauta girma. duk kyautan da Allah Ubangiji ya yi wa bayi bai kai kyautan da bayan kyautan imani da musulunci babu kyautan da aka yi wa manzon Allah na makamin mahmudi babu matsayin ceto da aka ba wa manzon Allah ba babu babu ga wanda Allah ya rubanya masa ayyukansa shi da ke cutan al'umma manzon Allah Allah Ubangiji ya ce fa sai sai idajina min kulli ummati ya ya kake ji ya rasulullah يا يكتجي أرنك يا رسول الله إذا جئنا من كل أمة بشهيد إذا متزود من شيدا دقى قوة الأمة قوة الأمة لا تزو من شيدا يزوي تيا وإن, وإن أمة إلا قال فيها نذير قوة الأمة النبي سجد يتيا أدران الله يا أبيدي لا تسرم عن أمك لا تسرم ولك أيتين قرنك الله سيتم بيبايك al'ummansa wane ya isar muku da sako ne sai su ce ma da ana min nazirin wa min bashirin wala nadir ba mu san shi ba bai taba mun zauna da shi mu dai bai taba ce mana komai ba suwaye shaidun ku ne su ce al'umman manzon Allah su suka zo a bayan mu su suka san abin da ya faru kuma ka ba mu annabi su labarin duk abin da ya faru to mana shaida al'umman manzon Allah ko su tsaya shine kadalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida sai ta zuci tsaya ai Allah ubangiji sa sai gaskiya kai ka faɗa cikin aya kaza kace wane ya isar wa al'umman sa kai ka faɗa cikin aya kaza kace mu ya isar da sako sura guda ma ya amba قال يا قوم إني قال يا رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستكشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأصغرت لهم إصرارا أن كيف فدا من آل القرآن أي فشيك من شيء يا تفتا ومن ذلك الله كما سيزوي يما الأمة شيئا in an umman annabi sun yi man al'ummatayyan duniya duka su shaida annabi kuma shi zai zo yayi wa al'umman ta shaida to shi kuma annabi sallallahu alaihi wa sallama saboda girman kyautar da Allah ya masa a bayan alkiyama ya tsaya an shiga cikin bala'i da damuwa da dimuwa mai girma wanda an shekara dubuwa mutum Allah bai dubayi ba an gama yawon neman ceto an zo gurin Adam ya ce ba zai biya ba an zo gurin Musa ya ce ba zai biya ba an zo gurin Ibrahim an zo gurin Annabi Annabi kuma sai yayi sujada yana sujada in ya taso daga sujadar nan to shikenan wannan fishin na kin karban uzurin kowa ya kare yanzu kuma za a fara sakamakon dan aljanna ya je aljanna dan wuta ya je wuta wannan shine ash-shafa'atul kubra ceto masu girma har kafiri an cece shi a wannan cutar ash-shafa'atul kubra shine wa min al-layl fatahajjat bihi nafilatan lak aka an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wannan shine maqamul mahmud annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya taso ai ta ceto ai ta ceto ai ta ceto mutane da yawa ƴaƴa su ce ki iyaye waliyan ki ceto su jikai annabawa kai aboki ma ya ceci aboki uwa ta ceci da da ya ceci uwa Allah ubangiji ya watsa wannan gwanin zaɓi to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce wata rana kamar yadda Bukhari ya rawaita yace masa hadisa Abdullah ibn Mas'ud اقرأ علي القرآن فكرت من قرآني فيقول يا رسول الله أقرأ عليك القرآن وعليك أنزل إن كرنت من قرآني أي مكي أتسوك بالقرآن يا رسول الله أي مكي أتسوك بالقرآن كيد أن يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كيد أن أبيدي يبعث قرآني كيد سوكا أزوك ينكروا ويا رسول الله ليكم أنا كرنت مكا annabi yace uridu an asma'ahu min ghairi ina son naji daga bakin wanda ba ni ba sai fara karanta masa suratul nisa har sai da yazo kan wannan ayan fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin wa ji'na bika ala haula'i shahida Abdullahi ibn Mas'ud yana daga ido sai ga Annabi sallallahu alaihi wasallama na kuka hawaye yana zuba a idon manzon Allah ya jika gemun manzon Allah a wani ruwayar aka ce sai annabi ya ce maka ya isa haka ya isa haka ya isa haka me yasa annabi yayi kuka abin da yasa annabi yayi kuka yana ganin girman sa a gurin Allah ga kuma girman zunuban al'ummarsa Allah ubangiji ya bude masa kofa ya ce masa wala sawfa yu'dika rabbuka fatarda ga al'ummarsa kuma sun zo da manya manyan kaba'ira da manya manyan laifi to wannan abun manzon Allah ya tuna sai ya kama hawaye كيف إذا جئنا من كل أمة يا يكشي يا رسول الله إذا مكزود دقى قوة الأمة بشهيد دميمة شهيدة وجئنا بك على هؤلاء شهيدا كيكما سيمزو كيما وأنن شهيدا مع الأمة كثيرا يا رسول الله آه من ذن الله صلى الله عليه وسلم آه بامو دك من من ذن الله إذا بعد من ذن الله بمن شقاء أكمه duk alkhairin da muka gan shi a hannunmu wallahi dan manzon Allah ne wallahi inda za a ce ka bada duniyanka duka dan ka samu manzon Allah wallahi ka baya wallahi inda a ce za a ce rabanka na aljanna ma za ka bayar ka samu manzon Allah wallahi ka bayar wallahi annabi ya fi komai duk zuciyar da babu annabi a cikin wannan zuciyar wallahi tallahi wannan zuciyar ba ta da amfani wannan zuciyar ta yi asara wannan zuciyar ta zamanto jahannama Allah ya raba mu da irin wannan zuciyar amma duk zuciyar da ta samu manzan kowa ya ji ka da komai ka samu manzan Allah ka samu manzan Allah idan har ka samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka samu komai Maulana Shehu Ibrahim Kaulaha radiyallahu anhu yana Madina ya ganshi gashi gaban raudan manzan Allah yace sai ayanatu adraktil amani fa hadhihi marabi'u khairin nas wan nur yahfaz فألقت أساها واستقرت بها النوى ونلت المنى ما بال عينيك تدمع yace ya ki raina adraktil amani duk burin duniya da lahira kin gama samu adraktil amani fa hadhihi marabi'u khairin nas yau ga ki a gidan manzon Allah wan nuru yasfa'u hatta yana bugawa a ko'ina fa alqad asaha kin yi dogon tafiya kin zo kuma gun da kike so ki zo wattaqarrat bihannawa walisin muna kuma kin samu buri amma ma balu ainihin tadmaku me yasa kuma kike kuka bayan kuma ga shiga masoyi annabi Muhammad kaman kai ne kaje ka samu kanka a cikin raudan manzon Allah sahaban dadi ta kama kuka sai ka tambaye kanka kace to kukan me nake bayan na samu buri na to haka abun yake albutiri yana cewa da yazo raudan manzon Allah yace hazihi illati wa anta tabibi laysa yaqa alayka min qalbi da'u ya rasulullahi ka san cuta na duka kuma kai ne mutita ne kai ne cutar kai ne likitan laita ya fa'a laita min qalbi da'u cutar zuciya na bai koya maka ba saboda haka a duk wanda ya samu kansa cikin wanda suke son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya samu haji mai girma za ka iya ganin musulmi ba za ka ce wa musulmi maki manzon Allah ba ba za ka fara masa ba mutum yana sallah yana ce la ilaha illallah babu kalman da za ka faɗa wa mutum a duniya ka jarraha shi da ka ce wa mutum makiyin annabi gwara ka ce masa arni gwara ka ce masa arni akwai bala'in da yake kin manzon Allah ne babu bala'in da yake kin manzon Allah ba ka ce wa musulmi makiyin manzon Allah ba a'a shi soyayya mutafawus ne matsayi matsayi ne matsayi matsayi ne akwai wanda kuma na da awan musulunci amma makiyin manzon Allah ne na da awan musulunci ban ce musulmi bane a fahimci lafazi na da awan musulunci amma lafazin manzon Allah ne wato a baki ne ba a zuciya ba wannan sunan sa munafiki waye ya san munafiki Allah ne ya san munafiki sai dai alamomin munafiki mu gane in an faɗi darajar annabi yayi tawaye yayi tangarda yace shi ke yadda ba dan me za a ce annabi yana da matsayi kaza dan me za a ce ai matsayin Allah ake ba manzo Allah zai ce an ya wannan babu suwaida a zuciyarsa ta munafiki kuwa to wannan akwai munafiki a zuciyarsa amma duk zuciyar da take son manzon Allah haramun alaihi nar qabil muhabbab duk zuciyar da take son manzon Allah wuta ba take wannan zuciyar ba rasulun karimun ma asaqatu rabbahu أعد لأهوال القيامة حبه وهتجيفا منه الملاذ والملجأ duk wanda ya samu manzon Allah ya gama morewa Allah ya bamu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam muna da sauran lokaci to sauran minti biyar za mu karanta tambayoyi insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah ya bamu ladan abinda muka yi na kuskure Allah ubangiji ya yafe mana Allah ya kara mana soyayya sai na Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Na'am, za mu karanta tambayoyi. wanne wai yake tambaya yana da iyaye kuma yana da iyalai suwaye haƙƙin su yafi girma a wuyansa iyayensa ko iyalansa to babu wani wanda yake da haƙƙi a kansa fiye da uwanka da ubanka bayan Allah wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsan babu wanda yake da haƙƙi a kansa fiye da uwanka da ubanka bayan Allah ta'ala idan da zaka samu mahaifinka baya da mata misali matarsa ta rasu to wajibi ne akan ta masa aure kai zaka nemo masa mata in ma ya ga mata yana so ya aura kai zaka aura masa wajibin ka ne saboda haka abin da ya shafi ciyarwa shayarwa tufatarwa idan dai iyaye sun girma haƙƙi akan da wannan wajibin sa ne ya yi tsayuwar daka a kai kazalika haƙƙin mata haƙƙin sa ne tabiya da haka kar ma ya fara tunanin da iyalansa da iyayensa wai daban-daban ne a'a duka iyalansa ne da iyalanka da iyayenka duka iyalanka ne aiki ne a kan ka tukuru ba wai haƙƙin wane ya fi na wane ba a'a haƙƙin iyaye shine a gaba sannan kuma sai haƙƙin waɗanda suke karkashin ka shine yake biyo baya akwai wanda ya turo da tambaya wanda ya ce ni ne Muhammadu daga Harbawa malam tambaya na shine a Allah shiga fata malam menene hukuncin matan da take da take matan da take a gidan miji amma tana shan azumi ba tare da wata lalura ba matan da take gidan miji tana shan azumi ba tare da lalura ba mahaukaci ya ce ita ba ta da hankali ne zai yi a ce mata da hankalin ta yin azumi kuma ila tana da rashin lafiya ko tana da jinnu in ba ta da jinni kuma to wannan ba mata ne mai addini ba sai ka san yadda za ka yi da ita da lafiyanki ba haiba babu nufasi ba wani lalura ki yin azumi to wannan kai alama ne na ko jinni na damunta ba kai ba lafiya ko kuma dai ba matar zama ba ce eh Allah ubangiji ya kyauta Allah ubangiji ya shiryar da mu albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر كيد أعضاءك أعضاء الدين وانصر عبادة المؤمنين الله يبام زمن لا فيها عن نيجيريا duk bala'o'in da suke kunno kai a garuruwa daban-daban Allah ubangiji ya takaita mana ya Allah ya ubangiji ka tseratar da mu albarkan manzon Allah abubuwan da muke jin sa aneka Allah ya sauwace Allah ya sa ba za mu ji shi a jihar mu na Bauchi ba su ma wanda suke fama da shi Allah ubangiji ya kawar musu Allah ya takaita mana Allah ya tausaya mana Maulana Sheikhul Islam Sheikh Tahir Bauchi Allah ya kara masa lafiya da nisan kwana albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda suke kula da daukan wannan shiri suke saka shi a gidajen rediyo Allah ya musu albarka Allah ya biya musu bukatunsu البركة من زن الله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله